الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد نبينا وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ba da haƙuri na tashi a gaggauto yadda na yi na gama kafin sha ɗaya ta yi kuma uzuri farkonsa ka sani baka san ƙarshensa ba na ba ku haƙurin jinkirin fara karatu eh na ji na samu ana ta abin Allah ya saka da alhamdulillah Allah ya saka da alheri na kamar ne wallahi ni ba zan iya tuna akwai wani littafi guda ɗaya wanda aikinsa kenan ta na farkon ma'ani ba amma amma littattafan na hau littattafan balaga musamman ma balaga waɗannan waɗannan su ne mazinna na samun ma'anin huruf saboda yawa saboda balaga balaga kasan tana ta ilmami da da wa'annan huruf ɗin rufin istifham a babin insha'i istifhami da sharaɗi da waye da sauransu ta yi a ganin akai kusa na'am a cikin wannan ɗinsa ko Muke a durusu na arabiya okay da na san da na san uku da ku Ihi akan ma'ayin farko da yana da kyau gaskiya bibiyan su yana da kyau yana da kyau za mu ci gaba da karatunmu da muke a cikin littafin irshadu lil basair littafi wallafar الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله يومنا هنتين قوم شابير في رمضان جرى آيب الذي هدو دا أربعين دا الشدا ودا كوميك دي دي دا قوم شابير دا وطن مارس ميلادية شكرا دوبي دا شرين دا بيار زامو تاشا أكان tambaya ta 26 25 ko ma hiya niyyatu al-mushtaraqatu lis-salati wa ghayriha mecece niyyar da aka yi sharɗanta a sallah wa ghayriha da ma ayyukan ibada da ba sallah ba inda ba iya sallah ce kadai take da niyya ba amma tunda yanzu wannan babin na sallah ne shi yasa malam yace sallah amma ba iya sallah ce take bukatar niyya ba duk ibada tana bukatar niyya shi yasa ce wa gairiha ya ambaci sallah saboda gidanta ne babinta ne ya ambaci wa gairiha saboda ba ita kadai ba take bukatar niyya so wace irin niyya ce aka sharɗanta a ibada ko ta sallah ko ba ta sallah ba الجواب أمسى اعلم أن النية التي يتكلم عليها أهل العلم نوعان yace ka sani niyyar da malamai suke magana akan ta niyya iri biyu ce niyyatul ma'amuli lahu wa niyyatu nafsil amal niyyatul ma'amuli lahu niyyar wadda za a aiki domin sa wa niyyatu nafsil amal da kuma niyyar ainihin aikin niyya nau'i biyu ce da kiyaye wannan akwai niyyar wadda za a aikin domin sa abin da za a aikin domin sa sannan akwai niyyar shi ita kanta aikin amma niyyatul ma'amuli lahu malai amma niyyar wadda za a aiki domin sa fa huwa al-ikhlasu wannan yana nufin ikhlasi tsarkin niyya alladhi la yaqbalu Allahu amalan illa bihi wanda Allah baya karban kowane irin aiki sai da shi bi an yaqsud al-abdu bi amalihi ridwan Allah sai da bawa zai nufin neman yardar Allah da aikin sa wa sawabahu da kuma neman ladan Allah wa bidduhu al-amalu li ghairi Allah kishiyar ikhlasi shine aiki don wani Allah aw lil ishraku bihi fil amali birriya ko kuma al ishraku bihi tarawa da shi fil amali a cikin aiki birriya ta hanyar riya wa hadha an-naw'u la yatawassa'u al-fuqaha bil kalami alayhi malaka amma wannan nau'i wannan wannan kala na niyya malaman fiqhu ba su yalwata magana a kansa wa inma yatawassa'u bihi ahlul haqa'iqi wa amalul qulub waɗanda suke yalwatawa a wannan babi su ne malamai na zuhudu ahlul haqa'iqi malaman raqa'iq nan ba haƙiƙa ta abu nan eh malaman raqa'iq masu zuhudu eh waɗanda ba sa su ba wani abin da suke yin sa ba don Allah ba daidai da bacci ko da Allah ya musu wannan baiwar wanda daidai da bacci ba abin da zai shi ba don Allah ba da haka sai ya zama daban daga cikin al'umma kamar ba mutum ba da irin wannan irin waɗannan malamai ko irin wannan tamassuki irin sa ne ya juya daga baya ya koma ya koma abin da ya zama ya koma ya zama abin da ya zama yawwa daga sufanci shine da sufancin shine sufancin ashe sa idan ka ji an danganta a Sheikh Uthman bin Fudi da sufanci irin wannan sufancin ne wannan sufancin ne na tamassuki na riko da addini eh ba na ba na ba na ba na zindikanci ba amma daga baya sufanci aka manna masa aka manna shi da da zindikanci sannan mutane suka ta barin addini ma da sunan sufanci da haka ahlul haqa'iq an ana nufin ahlul raqa'iq malamai waɗanda suke masu masu masu adanan kiwon zuciya ba ciwon zuciya ba yanzu kiwon zuciya wa amal qulub wanda suke suka mai da hankali akan ayyukan zuciya wannan bangare na niyya shi yasa idan kana karatun fiqh sai ka ji an ce niyya rukunnan ibada a ce maka niyya farillan ibada a ce maka niyya to ba wannan niyyar ake nufi ba a wajen malamin fiqh ba akan ta suke bahati ba domin ita wannan niyyar niyyar wadda za a yi domin sa niyya ce da take komawa tauhidi da aqida aqida mabahis kuma na aqida ba ta cikin littafin fiqh shi yasa kwanakin baya dab da azumi a karatun kitabut tauhid da muka zo wani babi babu azzafu li ghairillah ko man dhabaha li ghairillah to anan nake wa mutane bayani cewa al-littafin fiqh zaka ga yanka yanzu a kitabut tauhid ka ga yanka amma karatun ba iri ɗaya ba ne. Saboda altawar fiƙihu ana kawo yanka ne da yanka da farauta a saiduwar da ba'i haka yake a fiƙihu. Hukunce-hukuncen farauta da hukunce-hukuncen yanka, yaya ake yin yanka? Me in an cire ya zama yanka? Me idan aka yi sakaci da shi yanka ya ɓaci? Magana ce ta halalcin naman ko haramcinsa. da haka sai ake bayanin hukunce-hukuncen yanka. Amma a kitabu tauhid da aka ce babu man zaba haligairin lahi, ana magana wadda za a yankan dominsa, wadda za a yankan dominsa, akan yanka domin ƙurbani ga aljanu, ƙurbani ga waliyai da kaburbura, gumaka a zubar da jini ga gunki, to kaga wannan yana babin niyya ne. yana babu niyya ne wadda zai yi yanka domin nufin wani Allah to kaga niyyarsa niyya ce ta shirka wanda zai yi yanka domin nufin neman nama to kaga wannan niyyarsa ba ta cutar da yankansa ba to shi yasa wadda niyyarsa ba ta cutar da yankansa ba to shikenan sai ya la'akari da hukunce-hukuncen yanka kawai wanda kuma niyyarsa ta cutar da yankansa to yankansa ko ya bu hukunce hukuncen yanka yankansa ba namansa ba zai halaka to sai ya zama babi ne guda biyu babin ikhlasi da babin aiki babin aqida da babin hukunci to haka kowace irin ibada a babin niyya idan ya shafi ɓangaren wanda za a ibada domin sa to wannan ya shafi ɓangaren ikhlasi ne mabahis ɗinsa yana littafin aƙida ya shafi magana akan shirka ne ko magana akan riya mafi ƙarancin munin niyya shine a ce ba shirka ba ne ba riya ba ne amma an yi ne domin wata bukata domin a ci wani amfani na duniya shine mafi ƙarancin munin wannan munin niyya a wannan ɓangare idan kuma ana maganar niyyar aikin don a bambanta aikin da al'ada, ko kuma don a bambance in ibada ce a bambance ta da watanta, domin ita ce ma'anar niyyar aiki. Gane ko? Idan ka tsira da niyyar farko ta ikhlasi, idan Allah za ka yi wannan, to shi kenan to amfanin niyyarka a aikin shi ne ka bambanta aikin da al'ada idan idan akwai wata al'ada da ta yi kama da aikin to niyyar ka ce za ta raba ta za ta raba aikin da al'ada niyyar ka ce za ta raba da al'ada idan akwai wata ibada da ta yi kama da wannan aikin to niyyar ka ce za ta bambanta ta da wata ibada kamar yadda malam zai mana bayani a nan gaba wa innama yatakallamu al-fuqaha bin naw'i thani malam yace malaman fiqh suna magana ne da nau'i na biyu وهو نية العمل wannan nau'in shine niyyar aiki wa hadha lahu martabatani to wannan yana da matakai guda biyu ihdahuma mataki na farko tamyizul adati anil ibadati wato niyyar aiki tana da matakai guda biyu mataki na farko shine bambance al'ada rabe al'ada da ibada tamyizu al'adati anil ibadati rabe al'ada daga ibada لأنه مثلا ما ليس بمؤمن مثالي غسل الأعضاء wanke gabbai wal badani da gangar jiki taratan ya kawo ibadatan fil wudu wani lokaci yana aukuwa a matsayin ibada a alwala wal ghusl da wanka wanke gabbai mutum ya wanke jikinsa wani lokaci yakan faru a yakan faru da nufin alwala ne ko wanka wataratan wani lokaci kuma ya kawo adatan yakan auku ne bisa al'ada litanzifi wa tabarrudi wa nahwihima zai zama litanazzufi litanazzufin zai zama sai an samu tanwini litanazzufin wa tabarrudin ha litanzifin wa tabridin eh ba matsala ina wan babu wannan yaya ne amma shi din ne daidai eh ba kuskure bane kalmomin haka suke litanazzufin wa tabarrudin don tsafta da kuma sanyaya jiki wa gairi wani hauhi ma da makamantansu wani zai iya zama da buta a gabansa ya ɗebi ruwa ya dawo daga gona ko ya dawo daga kasuwa ko ya yi wani aiki zai wanke jikinsa zai bi duk gaban alwala yana wankewa saboda su ne gaban da duk wanda ya wanke su to zai ji daɗi a jikinsa to kaga idan kwaskwarima yake nufi yake yi niyyar ta za ta raba aikinsa da alwala ko kuma wanda zai zo shi ya shiga wanka don ya ji sanyi ana zafi ana kishirwa azumi da yamma ya shiga ya shiga shawa ya je zuba ruwa a jikinsa gaba ɗaya wanke jikinsa abin da zai raba shi da mai wankan janaba niyyar wannan wanka ne wannan ma wanka ne niyya to idan kuwa haka ne to wannan niyyar ita za ta rarrabe masa tsakanin wannan na al'ada ne wannan na ibada wa kadhalika masalan asiyam haka a misali azumi taratan yumsiku anil muftirati yawmahu kullahu wani lokaci mutum yakan kame daga abubuwa na ci da sha yaumahu kullahu gaba ɗayan wuninsa yaumahu nan wannan yauma ɗin da fataha take saboda zarfi ce yininsa gaba ɗaya a biniyati saumi da niyyar azumi wa taratan min duni niyyati wani lokaci kuma ba da niyya ma zai wani haka da kansa zai ce ni fa tun da sahabu ba sa komai a baki na ba saboda ya shagala da wata hidima to kaga niyya ta ta mummunta shi da azumi fala budda fi hadhihi al martaba min niyyati al ibada dole ne a wannan mataki na farko sai an yi niyyar ibada kafin wannan aikin ya zama ibada li ajali an tatamayyaza anil ada don ta bambanta da al'ada wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidansa da hantsi bai ci komai ba ya tambaye su hal indakum shay suka ce a a babu sai ce inni idan sa'im ya tun da gari ya waye bai ci komai ba amma lokacin sai ya kudura aniyar ya zame masa azumi inda a ce bai yi niyyar ya zama azumi ba ya wuna a haka bai samu abin da zai ci ba kuma ya wuna a haka bai yi niyyar ya zama azumi to ba zai zama azumi ba saboda abin da zai raba kenan da ibada da al'ada niyya haka wannan niyya ce take bambantawa an san an gane muhimmancin niyya na farko ko thummal martabatu saniya sannan sai mataki na biyu na niyya idana wal ibadata idan yayi niyyar ibada fala yakhlu imma an takuna mutlaqa ka salatul mutlaqa to wannan ba zai ba zai wofanta ba ko dai ya zama ko dai ya zama ni ibada ce mutlaqa ko dai ya zama ibada ce mutlaqa wato sakakkiyar ibada ka salatul mutlaqa kamar sallah mutlaqa kamar sallar nafila kenan wacce ba ma'abociyar wani sababi ko wani dalili ba wa sawmul mutlaq da kuma azumi mutlaqi wanda ba ma'abocin wani dalili ba fa hadha yakfi fihi niyyatun mutlaq niyyatun mutlaqi tilka ibada wannan ya ishe shi yayi niyyar cikakkiyar niyyar kawai wannan ibada niyyatun mutlaqi tilka ibada kawai in yayi niyyar zai azumi gobe shikenan yayi niyyar zai azumi gobe shikenan ya ishe shi tunda azumin in an ce idan an ce azumi mutlaq shine azumin da wani sababi bai rataye da shi ba kamar ramuko kaga idan azumin ramuko ne sababin ramuko ya shafe shi to ba zai wayi gari da niyyar azumin litinin kuma sai azahar ta yi ko da hantsi sai ce kai kawai bari mai da shi ramuko ya dauki ya dauki niyya ce mutlaka ya kamata idan har ramuko ne ya masa niyyar niyya muqayyada tara muku idan na kafara ne idan na na na misali ibinan na arafa ne idan na kaza ne duka akwai bukatar haka to da kowanne yana zaman kansa ne da wani sababi da wata ma'ana kansa to amma idan mutlaka ce ibada to shikenan sai mata niyyarta misalin sallar tarawih tunda zai sallar tarawih idan ya niyyar tarawih shi kenan ta isa masa raka'o'insa bibbi bibbi da zai ko guda nawa ne dukkanin su nawafil ne mutlaka a wannan babin gaba ɗayan su idan ya yi su kamar yadda jiya wani yake tambaya na suna bin liman tarawihi su da niyyar dace raka'a biyu kuma sai ya zarce sai ya hudu ko kuma shafa'i da wuturi da niyyar za su yi shafa'i in sun salame su tashi su yi wuturi sai zace sai ya uku me ya matsayin niyyar su ta babu kuma ai dukkan ta haka take sallar damu ko a haɗe ko a rabe itan da itan ce to da zarar mutum ya shige ta da niyyar tarawih ya shiga asham ya shiga shikenan adadi shi zai bambance shi zai bambance rarrabe sallolin eh ta ce kasancewar sallama a rukuni ce daga rukunan sallah jigo ce da take raba sallah da sallah to rashin samun wannan sallama a tsakani ba zai yi tasiri ba amsa shine ba zai yi ba ai ita sallan nafila ta zo bibbiyu wannan wanda wannan haka manzon sallama ya fi yawan kai ta zo bibbiyu ta zo hurhudu sannan annabi alaihi salatu wasallam mutri ma yakan jera shi yakan yi bakwai a jere yakan yi uku a jere idan kuwa haka ne to ita nafila kenan ba kamar farilla ba yanzu farilla an yi ta asuba a yi sallama a raka'a biyu to ba hali mutum ya tsallake biyu nan sai ya dawo mata haka a zahar an yi ta raka'a hudu ba hali mutum ya tsallake hudun nan sai ya yi wannan sallama to sallama a daidai adadin da aka kayyade din nan ya zama dole a sallolin farilla amma a sallan nafila ba dole bane sallama a wannan a wani adadi da mutum ya ɗauka ko biyu ko ba dole bane duk da akwai saɓanin malamai wajen ganin cewa shin za a ɗauke ta a matsayin rafkanwa ga wanda ya manta bai yi ba rafkanuwar da zai mata sujada saboda in in rafkanuwa ce inda rukuni ce inda a nafila sallama rukuni ce iri yadda take a sauran salloli to da da da da da al'amarinta ya fi ƙarfi sama da ake a nafila ne idan mutum yana sallar nafila misali mu ce tarawihi liman ne bibbiyu yake yi da ya zo raka'a ta biyun sai ya samu rafkanuwa sai ya miƙe shin wai zai ci gaba ne, tunda nafila ce, ya ƙaro biyu sai ya sallama, ko kuma zai dawo ya zauna dole ta ƙare daga biyu ya yi mata sallama, sai ya yi ba'adi. Idan kuma ya miƙe ba bukatar ya yi komai, da dama za a iya mata haka. Wani abu mamaki wata rana haka ya faru da mu a masallacin haramun Madina, kwana biyu a jere. rana ta farko limamin da yake jan sallah sai manta ya miƙe. Da ya miƙe aka masa tasbihi sai bai dawo ba, sai ya ci gaba da karatunsa, sai ya ƙaro raka'a biyu, aka yi sallama ko ba a sujjada ba. Washe gari sai limami wani daban ba shi ba, shi ma sai ya samu irin wani matsalar. sai ya rafka ne ya miƙe ya kamata tasbihi sai ya dawo ya yi tahiya sai ya yi sallama sai aka yi ba'adi eh sai aka yi ba'adi eh saboda saɓani ne tsakanin malamai wasu suna ganin cewa tun da salatul laili masna masna bibbi bibbi ne to idan ka tsallake biyun nan ka yi rafkanwa kuma in ka ba hali ka tafi ta uku sai ka dawo ka kare ta da sallama yayin da wasu suke ganin cewa nafila tana iya ɗauka ko da rafkanuwa ce inda tana iya ɗauka to bai zama tawaya ba dama in ya zama tawaya ne shi za a yi gyara to bai zama tawaya ba tana iya ɗauka don haka idan mutum ya yi niyyar mutlaƙus sara ko mutlaƙus saum to shi kenan yanzu dai an san cewa wannan harakat ɗin da yake yi ruku'u da sujada an san ba exercise yake ba sallah yake exercise ma akwai mai kama da sallah ai a lankwasa kunkumi a ɗago a tafi sujada a yi waye to idan ya yi niyyar sallah to wannan ya bambanta da mai exercise ke hakan nan mai azumi in ya yi niyyar azumi to ya bambanta da mai yunwa ta banza ta al'ada. Wa imma an ta kuna muƙayyada, ko kuma sallar ta zama sallah ce muƙayyada ma'abociyar dalili, ka salatil farzi, kamar sallar farilla, war ratiba da kuma sallar ratibi, rawatib kenan. Kaga rawatib suna da adadi da suka zo, yawwa sallah kaza raka a kaza, misali yanzu sallar alfijir rakawa bi'i biyu na alfijir kaga mutum idan ya miƙe kaga dole ya dawo saboda raka a biyu raka a biyu wal witr da wuturi tun zai yi wuturi da ya kwan zama da zai yi sallama a raka'ar wuturi sai ya miƙe kaga dole ya dawo wuturi ɗaya ne zai dawo masa fala budda ma a zalika min niyyati zalika al muayyan To, ire-iren waɗannan dole sai an yi niyya, dole sai an yi niyya, saboda mai saboda ibada ce mu ƙayyada, tana da dalili, don haka dalilinta ya tanadi siffarta, sababinta ya tanadi siffarta, to kuma tun da kuwa akwai sanadi akwai siffa, to niyyar ita ce za ta kawo, ita za ta tabbatar da sanadi ta tabbatar da siffa. Idan ba a sa niyya ba, to sanadin ba zai zo ba sufar ba ta zo ba daga nan kuma ba ta zama ibada ba li ajali tamyiz al ibadati ba'dha an ba'd saboda a bambance ibadu sashin su da sashi su kansu a junan su haka kenan niyyar aiki kamar da malam ya ambata tana yi wa mutum aiki biyu ne tana raba aikin da wani aiki irinsa na al'ada sannan tana raba aikin da wani aiki irinsa na ibada. To niyya ka iya cewa idan an tambaye ka hikiman niyya to babu abin da ya wuce wannan. Inda niyya ta wajen malamin fiqh ne. Ba niyya wacce ta ikhlasi ba. Niyya ta malamin fiqh ne a bambanta ayyuka. Shi kuma Allah madaukakin sarki ya bautatar da mu da haka. Cewa ba zai karɓa ba sai ka bambance masa mai za ka yi. eh saboda hakan ɗin ai Allah subhanahu wata'ala ya sanya haka ne domin yana son bayansa su rika bauta masa da so da ƙauna da bukata to kaga in zaka bau in zaka yi aiki na bauta kuma farigal ba farigan niyya baka da wata niyya to kaga kenan Allah madaukakin sarki ba zai ga cewa ka damu da shi ka damu da kayansa har ka nufi shi amma idan kai niyyar abin da ya sa ka ka bambance da wani abu mai kama da shi to ya san lallai wannan kwaɗayinka ne ya sa ka to shi kuma zai biya ka ya ɗauka bai baka Allahu a'lam fa hadi dawabit dawabit sunniya mala yace waɗannan wato ƙa'idoji ne a niyya, nafi'a masu amfani, mughniyatun an ta tsoyilil bahati fi nafsin niyya, kuma masu wadatarwa daga tsawaita bincike akan ita kanta niyya. Sun wadatar, wato in ka samu ƙa'ida, to ya wadatar da kai da sai an tabbaka tafasil akan niyya. A عن تطويل البحث في نفس النية وتحصيلها يا sanin ƙa'idodin nan ya wadatar mana dogon bincike akan ita kanta niyya da kuma yadda ake samar da ita wa kaunu hadha zamanuha aw hadha aw nahu zalika da kuma kasancewar a'a wannan lokacin ta ne a'a wannan kaza ne wannan bambancewa niyyar sallah niyyar azumi a'a sai wata ya kama a'a sai wannan abin da duk malam ya faɗa in ka kiya ya sha matsayin ka'ida ya ishe ka za ka fanci ina aka faɗa ba min al-umuri allati in sahhat fa hiya min babi tahsil shay'i hasil daga cikin dai al'amura waɗanda in sahhat idan ma idan ma hanyoyin sun inganta a tsaya a ta wannan bayanan fa hiya min babi tahsil shay'i hasil yana babin samar da abin da dama samamme ne yanzu dan an zo an ce za a yi maka bayani akan yadda ake shiga niyyar sallar asuba yadda ake shiga niyyar sallar azhar yadda ake shiga niyyar sallar asar yadda ake shiga niyyar sallar wuturi ko niyyar sallar kwaye da sauransu kowanne a cika fefa ana maka dude yana komawa ne zuwa ga ka'ida da aka gaya maka kuma in ka yi aiki da ita wannan dogon zancen da shine wancan din wancan din shine wannan din don haka in ma yanzu a ce ya inganta ma a tsaya ana bayanin akan yadda ake niyyar sallar asuba da yadda ake bambanta niyyar sallar asuba da sallar magariba ko niyyar mai tarawih da niyyar mai kaza in ma ya inganta a tsaya ai dogon bayani akan wannan din to dai za a koma abin da dama samu mai abin da ka riga kai niyyar sa dama yana to me asali me niyya niyya irin wannan asali ba ta bukatar dogon karatu kamar yadda ibnu qayyim ko ibnu taymiya ne Allah ya musu rahama Ibn Taymiya rahmatullahi ta'ala alai yake magana cewa ai ita niyya a wajen mai yinta wato inda zai fahimce ta zai ga cewa wato kamar ne ya zo zai ci abinci sai ya ce, Ya Allah na ɗaura niyyar cin abinci, loma kaza, in sa a baki na tauna shi, na haɗiya don na ƙoshi. Kaga waɗannan abubuwan, idan ka tsaya za ka yi bayaninsu, kana bayanin abin da dama yana cikin niyyarka ne ko baka faɗe su ba. Ka faɗansu ba shi da ma'ana zai ɓata lokaci. sun ta niyya duk yadda mutum ya duk jahilcin mutum inda ya samu niyya to ya san duk abin da ake bukata a cikin niyya to tafasil ɗinta bayanin ta daki daki kawai ɓata lokaci wa kazalika masailu shukuk hakan nan mas'aloli na shakku fi niyyati a cikin niyya allati idza tamma biha al-insanu wanda idan mutum ya ba su muhimmanci fatahat alayhi abwabul wasawis za su buɗe masa ƙofofin wasu Matsaloli na shakku a cikin niyya, idan mutum ya biyo wa shakku a niyya, shi ya yi niyyar nema ko bai yi ba ne ba. Bari dai, misali ya zo zai yi sallah, sai da ya kabbara, sai su ce ɗan raya masa ka yi niyya kuwa, ko sai da kai kabbara nema niyyar ta zo maka, ko kuma hankalinka yana kan la'asar ne a sha a zahar za a yi. sai dawo sai saki shi Allahu akbar idan mutum yana biye shakku a cikin niyya sai ciwon wasu ya kama shi to da ita niyya duk wani mai hankali na sha na faɗa a wajen karatu in ce duk abin da mutum zai yi idan aka ce shi ya zaɓi ya yi ba tilasta shi aka yi ba kuma yana sane ba jahili yake ba kuma yana faɗake ba wai da mantuwa ba ne ba kuma da gangan ne ba kuskure ba ne ba, ita ce ne, duk abin da mutum zai aikata shi inda shi ya zaɓa wa kansu yi ba sa shi aka yi ba, ba mantawa ya ba, ba jahilci ba ne ba, wannan shi ne niyya. Dama waɗannan abubuwan kishiyoyin niyya ne, kishiyoyin niyya ne, da tilastawa, da mantuwa, da jahilci, da kuskure duk kishiyoyin niyya ne. har mai jahilci mai jahilci za ka iya cewa yana sane ya yi da gangan to ai jahilcin ya cire masa waccan niyyar da ake bukata aka duk kishiyoyin niyyar to yayin da aka rasa su to an samu abin da ake bukata da niyya ومن المعلوم أن من معه عقله daga cikin sanannen abu shine dukkan wanda hankalinsa ke tare da shi la yumkinuhu an yubashira ibadatan bilaniya ba zai ma yiwu a gare shi ya dafkaci ibada ya aikata ibada ba da niyya ba hatta qala ba'd ulama har wasu malamai suna cewa law kallafana Allahu amalan bilaniya da Allah zai dora mana aiki ba da niyya ba lakana min babu taklifi ma la yutaq da ya zamo cikin babin da malaman usulu suke cewa taklifu ma la yutaq dora wa mutum abin da ba dora abin da ba za a iya ba wa taklifu ma la yutaq muhal fi haqqin Allah a haƙin Allah taklifu ma la yutaq wato a dora abin da ba za a iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah ba dora risar da za ta iya da haka akwai waɗansu abubuwa waɗanda da haka ake gano cewa ba kayan Allah ba ne shi ne abu ne da ba za a iya shi ko za a iya shi da mashakka za'ida da azaba to wannan kushi kuma Allah ta'ala daga cikin hikimarsa da tausayawarsa ga bayinsa shine baya kallafa abin da ba za a iya ba aka duk sanda za ka ɗora wa mutum abin da ba zai iya ba to ka sani cewa kana ɗora shi ba kana ɗora shi kan yardar Allah ba ne ba wai kana ɗora shi ne a kan yardar Allah ba ne ba. Akwai wata fatawa da aka yi kwanan nan a wajen tafsiri makaranta ta. Wani yaro ne ya rubuto ya yi zaman Lagos, ya yi shaye-shaye, ya yi daba sosai a can, ya kashe rai ɗaya ya kashe rai goma sha bakwai. da ya tambayi wani malami yana so ya tuba sai malamin ya ce masa sai ya yi kafara sai mutane goma sha bakwai ɗin sai mutane goma sha bakwai ɗin aka kenan sai ya sa masa kamar sharɗin tuba ne sai da wannan kafara wannan taklif malaika duk mai neman tuba ne kake cewa sai ya yi sittin sau sha bakwai to daga nan za ka gane cewa wannan fatawar ba ta kama da abin da Allah yake so ba. Ta kama da abin da Allah yake so. Inda aka ce tuba, inda aka ce tuba, to ai tuba ta wuce komai. Ai tuba ta wuce ramuku. Tuba ta wuce ramuku. Da a ce tuba ba ta, da a ce tuba ba ta wuce ramuko ba, ba ta wuce ramawa ba. da duk mushrikan da suka tuba a lokacin manzo Allah sallama duk da an dora musu biyan abin da ya wuce a baya amma ba wanda aka umarce shi da ya sake wani abu a baya ko ya gyara wani abu da ya bata a baya saboda tuba ta wuce ramu ko mai sallah ne wani zai ya ce tambaye ka shekararsa uku shekararsa biyar yana shaye-shaye baya sallah shekararsa kaza baya baya kaza baya kaza yanzu ya zo maka cewa ya tuba to karka ce masa ya je shi ta yin sallah ɗora sallarsa kawai daga san da ya tuba. To da tuba ta wuce haka. In dai tuba ta zama ingantacciya to magana ta kare. Magana ta kare. Da haka yana babin taklifu ma la yutaq, ɗora abin da ba za a iya ba kuma Allah baya yi. Allah baya yi. Duk lokacin da abubuwa guda biyu suka zo kuma ana ganin kowannensu addini ne to wanda ya fi kama da addini shine wanda ya fi sauki wanda ya fi kama da addini shine wanda ya fi riko da waɗannan rukas ɗin yayin nafila kamar nafila a zaune kamar ɗaukan azumi da safe ga wanda hakan ta same shi ba wai da gangan ba ko da gangan ba zai yiwu aiko ina magana da mala yake yanzu akan niyya da gangan ba zai ka ce misali ka ce goban Allah ya kai mu sai da safa ne niyyar azumi zai yiwu Allah ko ka faɗa bakin ka ne ka faɗa amma niyyar ka ta riga ta yi kai niyyar azumi shine magana da malam yake yanzu da wanda muka muka wuce in aka ce za ka yi aiki ba niyya to an dora maka abin da ba za ka iya ba eh to gaskiya irin wannan yanayin irin wannan yanayin riko da da da saukin shine asalin hakikan addini shine asalin hakikan addini duba yadda wani bawan Allah ya ki shan ruwa ana tafiya a lokacin Annabi alaihi salatu wassalam har dai kai ga azumi ya ya kwantar da shi an yi inuwa a kansa ana yayyafa masa ruwa manzon sallama da ya gan shi ya ce baya daga aikin alheri yin azumi a halin tafiya sai ya ambaci haka saboda yadda wannan mutumin ya hutsa wa kansa kuma duk kokarin ibada ne shi hakan tsabar riko da addini Allah ya tabbata su'al al-musalluna imamun aw ma'mumun aw munfaridun hal yasubu أن ينتق أن ينتقل أثناء صلاته من حالة إلى أخرى ما تصلى إمام دليمني أو مأموم كومام أو منفرد كوم صلى شكري هل يسوغ أي هل يجوز شن ينا حلتا أن ينتقل أثناء صلاته يسويا أتكن صلى من حالة إلى أخرى daga wani hali ya koma wani hali shin yana halatta wato daga liman ya koma mamu daga mamu ya koma liman daga mai sallah shi kadai ya koma liman ko ya koma mamu aljawab amsa amma min duni udrin fala yasuhu malam yace amma in ba da uduri ba fala yasuhu me ma yasuhu fala yadusu bai halatta ba an yanta ƙila min imamatin ila timami, ya, ya sauya daga limanci ya koma bi, awin firadin ko daga limanci ya koma yin shi kaɗai, ba tare da wani uzuri ba. Wa min itimamin ila imamatin ko kuma daga bi ya koma limanci, awin firadin ko daga bi ya fice ya koma shi kaɗai. ومن انفراد إمام ومن انفراد إلى إمامة أو إتمام sannan haka wa min infiradin hakan nan daga kaɗaitaka ila imamatin kawai ya koma limanci a itimamin ko kuma ya koma bin wani wa min imamin ila akhar ko kuma daga liman ya koma wani abu daban haka kawai da gangan malam yace wannan baya halatta wa amma inda al'uzur amma yayin uzuri wal haja da bukata ila shay'in min zalika zuwa wani abu irin wannan fasawabu mala yace abin da yafi zama daidai jawazu zalika yin hakan halaccin hakan din jawazu zalika kullihi halaccin hakan din gaba ɗayansa yurudin nafsi fi afradin min hadhihi al-umur saboda nasti ya zo a ɗaiɗaikun waɗannan al'amuran wasu daga cikinsu, wasu ɗaiɗaikun waɗannan abubuwan daga cikinsu, walam yarid ma ya dullo alal man ifi hadhihi hal kuma babu wani abin da ya zo yake nuna hanawa a wannan halin na uzuri. Wa ammal mashhuru min al-mazhab amma abin da ya fi shahara a mazhaba tunda malam ya ce fassawabu kaga kuma na ba ƙasa kenan abin da ya fi shahara a mazhabar hambaliya fajawwazuhu min suwarin makhsusa sun halatta hakan din ne a wasu a wasu yanayi a wasu surori keɓantattu ba duka ba ba kowa ne zai iya canzawa ya koma kowa ba yau kuwa minha daga ciki idan salla li ghaibatil imami ratib idan wani ya ja sallah nan idan sallah idan ya ja sallah li ghaibatil imamin ratib saboda rashin limami ratibi limamin masallacin baya kusa an ƙara masa minti uku minti biyar baya nan sai wani ya wuce sai ya ja sallah ثم حضر الراتب في أثناء الصلاة sannan sai ga limamin ratibi ɗin ya zo ana cikin sallar. Jaza an yarji an na'ibu, to shi wannan na'ibin ya halatta ya koma baya minal imamati ya bar limanci, ila litimami bin ratib, sai shi ma ya koma domin yin sallah domin bin bin sallar bin ratibi da wannan limamin ratibi. Eh. ratibi ya zo shigo ta kofar liman an fa an yi kabbara misali mafi sauki kenan kar mu shiga cikin misali mai wahala misali mafi yawa misali mafi sauki kenan an yi kabbara raka a farko ana tsaye ana karatu kawai sai ga limamin yana gyaran murya ta bakin kofar liman imamin sai yayi baya a shi limamin kai na'ibin sai yayi baya shi asalin limamin shi kuma sai yayi kabbara eh sai zama sai shi shi limamin sai koma mamu shi na'ibin kenan yawa shi limamin farko sai ya koma mamu a buɗa masa kawai shiga sahu shi kuma wannan limami da ya zo ya shiga kawai sai ya kabbara shi kenan sai a ci gaba da sallah eh eh idan a tsaye ya same shi sai ya karanta fatiha sai ya karanta fatiha e to ai shi sallarsa zai yi ai shi sallarsa zai yi ai ba ruwansa da ku ai ba ruwansa da ku ai sallarsa zai yi dora ha ina me yasa aka yi ai bai sani ba a yanzu kun zo kun yi raka uku ni yanzu na zo na karɓi sallata ko ba haka ba na karɓi sallah sai in biye ku ba tawa na sani ba kuɗi ne a gabana ni shi ne na ce muku misalin da za a fi ganewa mai sauƙi raka a farko yawa saboda yanzu mun biye wannan zai ya aibana ɗin lokacin mu eh ya halatta to ai ya faru ne ya faru ne ba Abdurrahman dan Auf eh ba Abdurrahman dan Auf ya ya fara jan sallah ba manzon sallama baya nan a wata tafiya da suka yi sai ga manzon Allah ya dawo eh Abdurrahman dan sai ya ko sai abu da sai ya sai kuma bayan manzon Allah ba Abubakar ne eh Abdurrahman a ce manzon Allah ya bi shi Abdurrahman manzon Allah ya bi shi Abubakar ne Abubakar ne wajen sallah cikin manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam na Abubakar ya ba shi sallar sa an gane ba kususiya ba ce Now. Eh. Mhm. Mhm. Habadalla, sai karɓi sallar kawai. Haka ne. Eh, to gashi a karatu ya halatta liman ya kwace sallarsa. to fa wannan fa wai matsayin liman har ya kai haka ba har ya kai haka to kun ga kenan waɗanda muke ce wasu yan gargajiya yan cikin gari sun fi mu gaskiya akan wannan bangaren wallahi sun fi mu gaskiya wannan babin su ba su wasa da wannan hidima wallahi ba su wasa da wannan hidimar sosai ma kuma haka ya kamata ina jin takaicin eh ina jin takaicin na je masallaci na je masallaci zan yi sallah wai an dan an ganni ba ce akaraka Allah bismillah akaraka Allah bismillah wallahi kusa na ina mun ciwo ba da ba na so. Ba girmamawa ba ce ni a fahimta ta. Limamin masallaci shi ne liman, kowaye ya zo ya bi shi sallah. Kowaye ya zo ya bi shi sallah. Ɗaya mana kai ma an mai da kai wani abu, kuma ma ba ma mai ciwon ma ina ma a ce darasi kai, idan darasi kai kai karatu, kowa ya san waye kai. In an tashi aka ce za ka ja sallah da sauƙi, amma kawai shigowa kai kai ma kai ma mamu ne kawai nan da nan sai a hura ma kai sai a tura ka ake kaje ka dafa wallahi na gani limaman harami abin zai baka mamaki duk limaman da kake gani na harami ko haram maka ko haram madina kar ka dauka cewa wai idan ba za su ja sallah ba ba sa masallaci suna masallaci to waɗanda dai za a dame su irin su su dai su ne waɗanda su dama sai da jami'an tsaro to su ne waɗanda ba za ka gansu waɗanda masallaci amma noman limamai waɗanda ba ma saninsu aka yi sosai ba za ka ga limami ya zo shi ma ya kwaɓa takalminsa a ƙofar masallaci ya riƙe su a hannu ku shiga tare ku je ku ku kammar ku'u kuna neman samun raka'a da shi kuma idan da sallah shi ma ya tashi ya ciko ya sallame wai dan shi limamin masallacin ne baya zuwa ta ƙofar liman ya ce lalle sai sahun gaba sai bayan liman ba su da wannan abu daidai da wani abin ba su da kawai zai kaji a cikin mamu in sallarsa ce ya je ta kofar jan sallah ya jan sallah in ba sallarsa ba ce kawai shi ma mamu ne wannan abun yana da daɗi sosai ga wanda ya san shi daɗin sa kai ma ka zama ordinary ka zama normal irin kowa sosai ma sosai ma to haka ne ya kamata amma mu yanzu a nan ka je masallaci sai sa masallatai da yawa masallatai da yawa wani lokacin na kwamace zaune a mota ta sai na ji ana ikama je in shiga sai je in shiga kuma yawanci ina jin wata gida ban san ma ko yayi mutanen anguwa suke kallo na ba da anguwar da na zauna waccan da yanzu wannan yawanci ina sahun baya kuma ba komai bane illa sai an shiga sallah nake tafiya masallaci to ba su aje ai ta jayayya ai ta jayayya ai ta wa sai an shiga sallah sai shiga sahun na na ku gane amma fakin aka ce masallaci na ne ni ne liman to na kuma za a ga sufa gulu yawa eh sosai saboda ai matsayin nake kiyayewa matsayin nake kiyayewa to in nawa ne to fa nawa ne in ba nawa bane ko ba nawa bane to zalika fadlullah yuti yuti man yasha kai ne liman ka wuce gaban bi ka baya ka jawo sallah Eh. A, da wuri kake ga wada. To ai ku to ai ku za ku ba da uzuri a wajen ku. ai masallacin ku da masallacin ku da na tasha da na gidan mai eh bambancin su ba yawa saboda guri ne eh eh to ai to ai duk mutanen iri ɗaya ne ma'aikatan asibiti a sunan angwatan ko ba haka ba so zaka samu mutane ne masu fahimta daban-daban kuma boko ya fi addini yawa sannan aƙidar ma daban-daban ra'ayi daban-daban yanzu kai liman ɗin ba kowa ne ma yadda kai malam bane ba yawa to irin wannan kazo nazo din sai hakuri duk masallacin da yake na kazo nazo ne sai hakuri ya sha banda masallaci na anguwa mutanen da suke ganin limamin su limamin su ne za su kawo masa koke za su kawo masa sulhu za su zauna su ji karatun sa za su yawa to kaga wannan a anguwa shi wani wani mai daraja ne ta daban eh amma wannan ka ai kazo nazo ne sai dai hakuri to wa minha daga ciki idan sabaka isnani fi salati idan subika afwan idan subika isnani fi salati fa atamma ahaduhuma bil akhar fi qada'i ma fatahuma ba'da salam al imam al awwal faqad intaqala min imam ila imam kal kal awla kal awwal ko kal ula kal ula wa intaqala min imam ila imamah daga ciki akwai idza subika sunani fi salati idan aka rigayi mutum biyu a ci a sallah an fara sallah ba sa nan an yi raka'a biyu ana raka'a ta uku za a yi hudu sai suka zo suka shiga sallah tare ɗaya a jikin ɗaya fa atamma ahaduhuma bil akhar sai ɗayan su kuma sai ya cika biyun tare da ɗayan wato sai ɗayan su sai ya cika da ɗayan mana sai ya bi ɗayan fi qada'i ma kuma cikin rama abin da ya kuɓuce musu ba da salamin imami bayan limamin yayi sallama al'awwal limami na farko an gane yawwa sun zo sun shiga tare ana tahiya ko ana ana raka'a ta uku aka yi raka'a biyu da su sai limamin ya sallame sai suka miƙe za su ciko sauran biyunsu, to a daidai wannan lokacin sai ɗaya da yake dama kawai sai ya shiga bin wancan. Sai ya shiga bin wancan shine fi ƙaba ima fata kuma, kun san ƙaba ya kaddo da ma'anar itimam ko? Yau kan wani anan ya ce to malam ya ce ramawa ake kenan. Akwai yiwuwar akwai yiwuwar itimam ɗin yake nufi. Wajen rama ko ci ko abin da ya kubuce musu ba da salamin imamil awwal bayan sallamar limamin farko faƙadin taƙala min imamin ila imamin to ni shi fa wannan mai bin ya sauya daga wani liman ɗin zuwa wani liman ɗin kal'ula kamar matsala ta farko matsala ta farko wacce ce wacce makaranta yanzu liman yana ja ko yawwa ya dawo mamu wancan ya koma da haka mamun farko sun bar wani limami sun koma wani limami da haka ya tashi daga wani limami zuwa wani limami daban kamar yadda surar farko take wantakala min itimamin ila imama sannan shi kuma ɗayan sannan kuma shi mai bi din ko shi kuma shi shi kuma wanda aka shi wanda aka aka mayar liman din in takala min itimamin ya sauya shi kuma daga koyi da koyi da bin wani yake yi ila imama inda ya koma limanci wa minha daga ciki idan ahrama munfarida idan yayi harama shi kadai zannan hudura ma'mumi yana mai tsammanin ya iya samun abokin tai mamu zai zo thumma hadara al-ma'mum sannan sai mamun ya zo wa nawa imamatuhu ko imamatahu sai ɗaura niyyar jansa sallah fakadin taqala min infiradin ila imamati inda ya tashi daga mai sallah shi kadai zuwa limanci wannan wazi eh sai aka same thumma hadara al-ma'mum okay to ya fi ma saukin abin eh wa minha idza arada lil imami aridun daga ciki akwai idan wani abu mai tasowa. Kadu ƙalu mai kuma. A? yawwa wa qad yuqalu min kana qad nawa imamata man sayadkhulu ma'ahu eh za a iya cewa kenan yayi ya daura niyyar jan wanda zai shiga sallah tare da shi kuma dama an faɗa a farko ai yayi yayi harama shi kadai yana tsammanin zuwan wani za akwai matsala a wajen malamin fiqhu ni ta niyyar limanci eh niyyar limanci kuma wasu suna kuskure sosai zaka zo kana sallah a masallaci misali kai mamu ne masbuki an sallame ka tashi kana cikowa sai wasu mutum biyu su shigo sai su kabara a bayanka baka ji motsin komai ba baka ji alamar komai ba wannan kuskure ne babba wajen malaman fiqhu da dama suna ganin wannan limancin bai yi ba sannan su bace ba ka yi ruku'u sai ruku'u da ruku'unka ka dago sun dago da goraka su suna montarin ɗinka sai kuma baka san kana jan su ba to babu limanci babu limanci na jin mai ahlari ne ya kawo ko mai ashimawi ne ko iziya abin ya kwanta mu eh ya kwanta mu almuhim dai mas'ala ce gaskiya babba a wajen malaman fiqh maganar niyyar limancin nan maganar niyyar limancin nan sai liman ya san in ya san za a bi shi ko da a cikin sallar ne yayi niyyar ya zama liman shi kenan amma kar ana bin sa bai san cewa shi liman bane yawwa ya san cewa shi liman ne to wanda ya haka to ya kyauta saboda a lokacin zai yi niyyar zai da sallah kar ka samu wani abu daban. Eh, yana irin masallacin naku ne ai. Irin masallacin naku ne masu maluma daban-daban. Ah, ina masallacin cikin gari ga isa kaje kai ta kawai shikenan. Ni muke ki karewa. Wannan ya fita, wannan na tun na farko tun da ya sallame. A bayansa ma sai an samu sai an samu sai an samu kamar ƙarin minti goma sha. sallar ba ta ƙare ba. Wa min ha idan arzal imami awil ma'amumi udurun. Daga ciki, ok, idan arzal imami aridun, idan wani abu ya taso wa liman, ya sugula hulkuru minas salati, wanda zai yake halatta masa fita daga sallar, awilin firadi, ko kuma yake halatta masa kaɗaitaka. ثم تناب بعض المأمومين sannan sai ya wakilta wani cikin mamu jaza hakan ya halatta fakadin takala min itimamin ila imamatin yanzu ya sauya daga daga itimamin shi wanda aka ja din kenan yanzu ya sauya daga koyi zuwa limanci aksul awwal ko aksul ula sun kuyan mas'ala ta farko sura ta farko da daga limanci ya koma mamu yanzu kuma daga mamu ya koma limanci saboda wani abu ya taso wa liman ko dai fita daga sallar kwata-kwata ko kuma ya kaɗaita me zai sa liman ya kaɗaita a sallah kuma da tana wata sallah ta baya yana jan sallar isha sai tana bai magariba ba tana bai magariba ba ba sallar gaba ɗaya kwata-kwata zai fice ba kaɗai ta dai da tasa sai ya jawo wani mun ci gaba da musu isharsa shi kuma yana gefe yana magarbarsa ba ta ya sata kabar harama wa min ha da girman limanci ya gaya ga ko idan arada al-imami aw al-ma'mum eh To, bari mu karasa, na ga. Daga ciki, idan arda imami awul ma'amumi udurun, idan wani uzuri ya taso wa liman ko mamu, au shugulun ko wani wata hidima, yubihu tarkal jama'ati, wanda zai halatta masa barin sallar jam'i, jaza an yan farida, to ya halatta ya keɓe, wa yi kammila salatahu wahdahu sai ya cika sallarsa shi kaɗansa, sai ya cika sallarsa shi kaɗansa. Fakadin ta kalami min imamatin ilan firadin, inda ya sauya daga limanci zuwa kaɗaitaka, wa min itimamin ilan firadin, sannan kuma, a? kadin takala min imamatin ilan firadin wa min itimamin ilan ilan firadin to kamar ya idan mamu ne idan shi mamu ne ya bar ya bar koyi ya koma kadaitaka wa minha idza salla bi ma'mumin daga ciki akwai idan yayi sallah tare da mamu thumma faraqahu al-ma'mumu li udhrin sannan sai mamun ya fita ya bashi saboda wani uzuri aula ko ma ba da wani uzuri ba mai uzurin aula ko da uzuri ko ba da uzuri ba na wal imamu linfirada sai limamun ya koma niyyarsa ta kadaitaka wa kammala salatahu ya ci karasa sallarsa wa kadin ta kalamin imamatin ilan firadin anan ya bar limanci ya koma kadaitaka wallahu al-muwaffiq li sawab Allahu a'lam